الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata 22 ga watan Rabi'ul al-Akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana 1400 da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga sha biyu a sha hudu haka ne ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasi na riyadus salihin wanda lokaci da ya tsaya da ya wuce mun tsaya kan hadithi na sha biyar a wannan ilgon a yau za mu ci gaba a kan hadithi na sha shida al'imamun nawawi ya ce wa an abil abbas abdullahi bin abbas bin abdulmuttalib radiyallahu anhu ko radiyallahu anhuma shi abdullahi da kuma abbas عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadithi Abdullahi ibn Abbas yana rawaito shi ne daga ma'aikin Allah fi ma yarwihi an rabbi cikin abinda annabi ke rawaitowa daga Allah madaukakin sarki ubangijin shi qala inna allaha kataba alhasanati was-sayyi'at Allah madaukakin sarki ya rubuta ayyuka wanda suke masu kyau su ne alhassanat wasayi'at da kuma ayyuka wanda suke monana sun bayyana zalik sannan Allah ya yi bayanin haka ɗin faman hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda ya himmantu wajen aikata kyaukyawan aiki guda ɗaya falan ya amalha bai aikata wannan kyaukyawan aikin wanda ya niyya ba katabaha Allahu indahu hasanatan Allah zai rubuta mashi kyaukyawan aiki a wajen shi kamilatan kyakkyawan aiki kuma cikakka wa in hamma biha fa'amilaha in ya himmatu zai aikata yayi niyya kuma ya aikata katabaha Allah katabaha Allah 10 hasanat Allah zai rubuta ta guda goma ila 700 dha'fin ila ad'afin kathira har zuwa linki 700 har zuwa linki mai yawa kwarai wa in hamma bi sayyi'atin in ya himmantu in yayi niyan aikata wani abu wanda yake mummuna ne falam ya'malha bi aikata ta ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mashi kyaukyawan aiki mummunan aiki yayi niyya sai dai bai aikata ba Allah zai rubuta mashi kyaukyawan aiki cikakke wa in hamma biha fa'amilaha in yayi niyya aikata mummunan aiki kuma sannan ya aikata katabaha Allahu hasanatan wahida Allah zai rubuta mashi kyaukyawan abu sayyi'atan wahida Allah zai rubuta mashi mummunan aiki guda daya Abdullahi ibn Abbas yana daga cikin kankana daga cikin sahabban annabi lokacin da annabi ke da rai an haife shi kamun annabi ya kaura zuwa daga makka zuwa madina da shekara uku kawai don haka lokacin da annabi ya rasu yana da shekara kamar sha uku zuwa sha hudu to amma Allah ya cika shi da ilimi saboda albarka ta addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allahumma faqqihhu fid din Allah ka fahimtar da shi addini sai da ya zamo cikin manya-manyan sahabbai na annabi wanda suka fi kowa ilimi hamma ana ce mashi habrul umma abdullahi ibn abbas in aka zo wajen tafsiri na alkur'ani yana gaba-gaba abdullahi ibn abbas ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana hamsin da takwas ko hamsin da tara an rasulillahi yana rawaito wannan daga ma'aikin Allah fi ma yarwihi an rabbi cikin abin da Allah ke rawaitowa annabi ke rawaitowa daga Allah akwai wani nau'i na hadisi wanda ake ce ma al-hadithul qudusi to in za a kawo al-hadithul qudusi ana zuwa da wannan siga ai annabi ne zai rawaito daga Allah kuma ba qur'ani bane to dan haka yasa malamai suke rarrabe menene bambanci tsakanin al-qur'ani da al-hadithul qudusi kamun mu zo da wannan bayani a nan in muka kalli hadithin da muka karanta ba mu ji Allah ya ce wani abu ba ku kalli hadithin da kyau ba za ku ji Allah ya ce abdi ba ko indi ko wani abin da ke nuna Allah ke magana to ta ina wannan ya zamo al-hadithul qudusi dan akwai riwaya wadda Allah ke cewa idza hamma abdi in bawa na yayi niyyar aikata wani abu wannan ne ya maida shi alhadith alqudusi amma wannan riwaya wadda take muttafaqun alaiha wadda al-Imam an-Nawawi ya kawo ba abin da ke nuna cewa wannan alhadith alqudusi ne don haka malamai suka yi saɓani shin wannan hadisin yana daga cikin alhadisin kudusi wai wanda Allah ke magana annabi ya rawaito mamu magana shi ko kuma a'a alhadisin nabawi ne sun yi saɓani ne saboda ba a samu wata kalima wadda ke nuna ambatan Allah ne ke magana ba in ya zama na abu ya zo daga Allah maɗaukakin sarki da lafzin shi da ma'anar shi annabi ya rawaito shi sannan ya zama na wannan abu an kawo shi don ya zama mu'jiz ne sannan an diba cikin mushaf an ga shi ciki sannan ya zo mamu ta tsarika mutawatira to irin wannan shine ake ce ma alqur'ani wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alqur'anu fa hadhihi thalathatu arkan wannan abinda ibnu al-jazari ya ambata kenan to amma ibnu al-jazari bai ganin at-tawatur yana daga cikin shartiyyatul qur'aniyya dan haka bai kawo tawatur ba a cikin wannan baiti nashi amma ana shartanta at-tawatur kenan sai ya zamo ƙari akan wannan sharuɗa sun zamo sharuɗa ne guda hudu amma hadisi na al-qudusi ana samun da'ifai daga cikin shi al-qur'ani kuma ba aya da'ifa ba sura da'ifa alƙur'ani ana karanta shi wajen sallah ka karanta fatiha ka karanta sura alhadisul kudusi ba a karanta shi cikin sallah ba ka tashi ka ja wani hadisi wanda ke nuna Allah yana magana ka karanta mu mutane shi a wajen sallah akwai bambance-bambance da yawa tsakanin alhadisul kudusi wal qur'ani haka tsakanin alhadisin nabawi wal qur'an alhadisun nabawi lafzin shi da ma'anar shi daga annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma alhadisul qudusi lafzin ne na annabi amma ma'anar shi daga wurin Allah take Allah yana da fadla ga mutane wanda annabi ya ce ba wanda zai ki shiga ci aljanna sai dai wanda bai so ba yanzu ku kalli hadisin nan niyya kadai in ka yi ta aikata alkhairi baka aikata ba za a baka lada aikata shi in ka aikata a baka lada goma akan aiki guda mummunan aiki in kai nufin aikata shi baka aikata ba ka samu lada in ka aikata a baka laifi guda ba goma maka ban yadda aka bada wajen in ka kyautata to don haka in kaga mutum ya shiga wuta sai dai wanda Allah ya rubuta cewa shaqi ne Allah bai yi nufin alkhairi gare shi ba a lahira amma fadla ta Allah tana sa cewa duk wanda zai so Allah ya bauta mashi insha Allah zai shiga aljanna faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah idza idza inna Allah kataba alhasanati was sayiat thumma bayyana faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah lahu indahu hasanatan kamila za a bashi kyakkyawan aiki saboda niyyar shi wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu ashara hasanat Allah zai rubuta mashi guda goma Allah yace man jaa bil hasanati falahu asharu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun duk wanda yazo da kyaukyawa za a linka mashi goma duk wanda yazo da mummuna kuma ita kadai za a rubuta mashi ila 700 ba Allah zai iya linka wannan hasanat din zuwa 900 700 Allah yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم kenan misalin waɗanda ke ciyar da dukiyarsu don Allah ka matsali habbatin kamar kwaya ce ambatat saba a sanabil wadda ta tsiro da zangarniya guda bakwai in ya zama da kowace zangarniya guda tana da ɗaɗari kaɗai ka kalli hatsi zangarniya da yake sawa akwai hatsin da ke kawo zangarniya wadda ke ɗauke da ƙwaya ɗari kaɗai? Ba a cika samun haka ba, duk zangarniya guda tana ɗauke da ƙwayoyi wanda suke ba su da iyaka. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, da za a samu ƙwaya ɗari ne kaɗai, to zai baka ɗari bakwai. Wallahu, yau ba liman ya sha, Allah yana linkawa ga wanda ya so. akwai ababen da ba a ma sallah da shi ba kamar azumi illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi annabi Allah yace sai dai azumi dan azumi na wane ni ne ke sakawa akan azumi wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha in yayi nihin mummuna bai aikata ba fa Allah zai rubuta mashi hasana kyaukyawan aiki guda a nan akwai ababe na farko ya yi nufin aikata mummuna bai aikata ta ba Allah zai rubuta mashi kyaukyawan aiki saboda rahama ta shi وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة إن ينيا كما يأيك تاسي أربطا مش ممونا بدا wannan ya nuna in mutum ya yi mummunan aiki niyya ta mummunan aiki ba a kama shi da shi hadithi wanda ya riga ya gabata ya nuna idan takal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar qila ya rasulullah hadha al qatil fama balu al maqtul wannan mun ji wanda ya kisa yayi barna fama balu al maqtul wanda aka kace shi kuma menene sha'anin shi sai annabi ya ce li'annahu kana harisan ala qatli sahibi dan yana kwadaice da ya kashe dan uwan shi sai ya mashi rigage kun ga anan niyya da yayi ne kashe dan uwan shi ta zamo sanadiyar shigar shi wuta wannan hadisi kuma ya nuna in yayi niyya aikata wani abu mummuna sai bai aikata ba lada ma za a rubuta mashi wancan hadithi ya nuna niyyar da yi na kashe dan uwanshi zai shiga wuta dan haka wannan hadithi ya nuna in yayi niyyar mummuna sai bai aikata ba za a rubuta mashi kyaukyawan aiki cikakke kaga sai hadisai suka ci karo a zahiri ba cin karo ba ne na haƙiƙa amma a zahiri za ka iya ganin kama sun ci karo da juna don haka in mutum yana yin karatu yana bibiyar kaka ake sasanta tsakanin nassi da nassi bai samun matsala wajen irin wannan malamai suka ce abin da ke gitto mazuciya zai fara ne da hadis wani abin da kawai zai zo ga zuciya tunane ya faɗo maka in ya tafi sai ya koma abin da suke ce ma alhatir abin da ya gito maka ga zuciya in ya ƙara gaba sai ya zamo alhamma in ya ƙara gaba sai ya zamo al'azima kenan ababe ne daban-daban shi wannan gittowa ga zuciya kawai da hadishin da abin da ake ce ma alhammu ɗin dukkansu abu ne zai gito maka ga zuciya kamar yadda mai azumi zai ga ruwa ya ji yana son sha to irin wannan Allah bai kama mutum da shi amma in ya zaɗa gaba ya kai matsayin azima kayi niyya ba abin da zai yanke ka sai wata kadara ta hana ka aikata to irin wannan ana kama mutum da shi mummuna irin wannan ana kama mutum da shi kaga in ana yaki da mutum da mutum ko fada irin wannan ne yake dauke da shi yayi niyyar kashe shi sai ya riga shi to irin wannan ana kama mutum da shi amma wannan wanda aka ambata wanda abu ne ya gitto maka ga zuciya kadai to wannan ba a kama mutum da shi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna allaha تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل ألا يا يافي مع الأمة ما وسوست بها به نفسها أبندا زكا تنتا إتا الأمة ترنك ريا متى أبو يرنك ريا متى أزوتي إن دي بك أي كتابا ko ka yi magana ko baka furta ba Allah ya yafe to sai mu kalli daraja ta abin da ke gitto ma mutum a zuci in ya kai matsayin azima to shine matsala amma gittowa ga zuciya kadai Allah bai kama mutum da haka wannan hadisi dai yana nuna mana fadla ta Allah Allah madaukakin sarki yana san mutane su tsira yana lullube mutane da rahama tashi na aikin da suka yi da ma aikin da basu yi ba don haka mutum ya aikata alkhairi to ku kalli kuma man hamma bi sayyi'atin falan ya'malha suka ce wannan yana bukatan ya bar shi dan Allah walam ya'malha imtithalan saboda ya tuna da cewa Allah ya hana Allah ya haramta to irin wannan shine ke samun lada akan abin da zai bari an gane ka niyyatu sannan kuma ka bari dan Allah amma in ka niyyatu sai ka manta ka yi nufin aikata mugun abu sai ka manta za a ce maka falam ta'malha amma wannan zaka samu lada akan shi a'a to dan haka malamai suka ce sai in ya bar ta imtisalan ya niyyaci aikatawa sai ya tuno da Allah ya hana Allah bai so to wannan lokacin ne za a rubuta mashi kyaukyawan aiki cikakke wannan hadisi yana nuna Allah yana rubuta wasu abubuwa a wajen shi lauhul mahfuz Allah ya rubuta maqadir duk abin da ya kadarta ma bayi tun daga farko har ƙarshe abin da zai kasance ga dan adam Allah ya rubuta waɗannan alhasanat was sayyi'at yasa su kamar yanda muka ji a cikin wannan hadisi Allah da rahama shi yana iya tabbatar da wani abu yana iya shafe wani abu wannan shine ake nufi da yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana shafi abin da yaso kuma ya tabbatar da abin da yaso to in ya zama Allah ya rubuta komi a lauhul mahfuz me yasa muke jin canji akan wasu ababe wanda suke rubutattu ne yanzu rayuwa ta ɗan adam tun yana ciki Allah ke turo mala'ika fayyumaru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa سعيد أو شقي وعمله وسعيد أو شقي أربط أي أمرنوا أن ملائكة يربط أرزكين شي da ajalin shi da aikin da zai yi dan wuta ne ko dan aljanna kenan komi an rubuta to sai ka ji wani hadisin kuma yana nuna maka akwai aikin da in ka yi za a ƙara maka tsawon rayuwa. Man sarrahu an yun sa'a lahu fi rizkihi? Eh? An yi wasa'a lahu fi rizkihi, wa an yun sa'a lahu fi ajalihi, duk wanda ke son a yalwata mashi arzikin shi. a jinkirta mashi lokacin mutuwa falyasir rahimahu ya sada zumuntar shi to kenan in ka sada zumunta Allah zai iya ya ƙara maka kwanaki akan kwanakinka to wannan hadisi ya kawo rikici ga malamai in haka nan ne ina rubutu wanda aka yi tun farko sauya shi za a yi kaka za a yi don haka malamai don haka malamai suka nemi su ba irin wannan mafita sai wasu su ce rubutun Allah yana yin biyu ne guda ga hannun Allah ko Allah ya san shi kadai guda ga hannun malakul mauti ai ajalin guda a lauhul mahfuz Allah ya san za ka sada zumunta ko ba za ka sada ba matsalar kana da rayuwa shekara 60 in baka sada zumunta ba akwai 80 in ka sada zumunta sai a aje ma malakul mauti 60 wajen Allah ya san cewa ba za ka sada ba ko za ka sada kana da 80 a can to sai ya zama na sanin da Allah ya yi za ka sada zumunta abin da ke hannun malakul mauti daban in ka sada zumuntar nan sai Allah ya cike ya zama tamanin wasu malaman haka suka ce inan ajali mutum zai zama yana da ajali biyu wanda ke cikin lauhul mahfuz Allah ya sani ga abin da zaka yi karshen ka koma mai kai ga inda zaka kawo guda kuma ajalin ga ya ga hannun malakul mauti in ya ga dama Allah zai canza wannan na hannun mala'ika, amma wanda ke can wanda ya san da shi kuma ya san mi za ka yi yana can hannun Allah ɗin. Haka wasu malaman suka ce. Wasu malaman suka ce, a'a albarka ne. Za ka ga wani ya rayu ɗan lokaci kaɗan, amma ababen da ya aikata wanda aka ba shekara ɗari uku in aka ba wani wanda bai san kiman lokacin shi ba, ba zai iya aikata waɗannan ababe na alkhairi ba da za a ba wani shekara dubu balle ma zamaninmu da mutane ba su san su aikata kula da lokaci ba wani in aka ba shekara dubu aikin da wani ya yi cikin 'yan shekaru kaɗan wallahi ba zai yi su ba alimamun nawawi dai kun ji shi 'yan shekarun da yi 'yan kaɗan ne arba'in da wani abu amma gashi ya ba mu aiki muna nan muna karanta littattafan shi na fikhu na sharhin hadithi wasu ɗaliban ma ko da doktora suke yi ba su iya karanta sharhi na sahih muslim suna jin abin ka yayi yawa da sun ga mujalladai tili sai su ga cewa ba zai yi ba har ya mutu kuma ba zai karanta wannan sharhin na sahih muslim ba to dan haka sai suka ce albarka ne Allah zai isa maka albarka ka yi abubuwa wanda ko da za ka samu ƙarin rayuwa ba za ka iya irinsu ba cikin ɗan lokaci kaɗan. In kuma ba ka sada zumunta sai ka kasa ganin albarkar lokacin ka kasa ganin albarka abin da ke ga hannunka. Kenan dai wannan hadisai da wancan ba su tinkaro sai dai a bahiri yadda kai kake gani. Don haka duk wanda hadisin da ɗan ƙala ƙato zai zo ce maka ya ci karo da wani hadisi kasancewa bai san yadda zai iya fuskantar da wannan ba ta hanyar da ba zai ci karo da wannan ba wannan haka yake in aya ce kake ganin kamar ta ci karo da aya to in ga kawo ma wanda za su iya magance hakan za su iya magance وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عمر بن الخطاب وعن عبد أبي أب وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبد الله بن عمر يتي ناجم أيتن الله يناتيوه Abdullahi ibn Umar ina ga yayi ya riga ya gabata wanda ya samu shaida daga annabi yace ma Hafsa ya uwa Abdullahi yace inna Abdullahi rajulun salih law kana yaqumu al-layl yace Abdullahi mutumin kirki ne ina ma a ce yana tashi yayi qiyamul layl annabi yace ma wani mutumin kirki ne akwai wata shaida da walitaka wanda mutum zai samu wadda ta kai wannan to wannan Abdullahi ibn Umar ya samu wannan daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina ma ya rinka tashi yana qiyamul layl wannan ya nuna maka fadla ta ita qiyamul layl din tana daga daraja ta mu'mini koda kamun asuba da rabin awa kake iya farkawa ka tashi kai in nafiloli kamun alfajir ya keto yu'tabar kayi qiyamul layl Abdullahi ibn Umar shi ke rawaito wannan sai ce sami'tu naji Rasulullah mun faɗa a baya cewa annabi ba jin shi ake ba maganar shi ake ji sannan yace yaqulu yana cewa kamata yace qala naji annabi ya ce ba naji annabi yana cewa ba amma me yasa malaman hadisi suke zuwa da haka listihdar alwaqt ka kawo cikin kanka kamar yanzu ne annabi ke faɗan magana sai su ce ya kolo maimakon fala don a kawo maka sura ta abin da annabi ke faɗa a wannan lokacin annabi ya ce in talaka talasatu nafar wasu mutane guda uku sun tafi nafar mutum uku zuwa tara ana ce mashi nafar in talaka sun tafi bai ce in talakat ba tare da ta'ud ta'anir yana ga talata wannan in aka dangana fi'li ga ta'ud ta'anir in ya zamo ta'anifi ne majazi ba ta'anifi ne haqiqi ba to ya halitta in talaka talatatu ثلاثة تعريف ناشي مجاز لبا حقيقي بني أنا الثلاثة كنت أما متاني saboda ai mutane ne maza to don haka in ya zama da ta'anifi majazi ne ba haƙiƙi ba to ya halitta a shafe ta Allah maɗaukakin sarki yana cewa ka'allam yakun bainakum wa bainahu mawaddatun ka'allam yakun bainakum wa bainahu mawaddatun wannan kira'a ce haka asim yake karantawa ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laita ne kun tuma wannan ma kira'a ce haka na da yake karantawa kenan inda aka ce yakun din me yasa ba a ce takun ba larabci ya halitta haka saboda ta'nifi na mawadda ba ta'nifi ne haqiqi ba menene bambanci tsakanin ta'nifi haqiqi da ta'nifi majazi duk abin da ke da sifa ta mace ko dabbobi akwai namiji akwai mace macen nan ana ganin sifofi gare ta na za ka ga ta haihu tana shayarwa wannan shine sifa ta ta'anifi haqiqi amma duk abin da za a yi ma suna na mace amma in ka kalle shi baka ganin alama ta mace shine ta'anifi majazi kamar rana ittala'at ash-shamsu kaga kamata mace ga rana to wannan majazi yake ce mace dan haka ya alitta a shafe ta utanifi adam in talaka salasatu nafarin mutane guda uku sun tafi mimman kana qablakum cikin waɗanda suka gabace ku hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu lokacin da dare yayi bacci sai ya fakar da su zuwa wani kogo fadakhaluhu sai suka shiga wannan kogon فانحضرت صخرة من الجبل sai wani dutse ƙarami sai ya gangarke daga dutse babba fasaddat alaihi mulgar sai ta rufe bakin kogon shi kuma dutse ƙato ne ga nauyi gaya ya rufe bakin ko su uku suka tura ba su iya ture shi faƙalu innahu la yunjikum min as-sakharati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum ba abinda zai tsiratar da ku daga wannan dutse da ya rufe kofar fita gare ku sai dai ku roki Allah bi salihi a'malikum da kyawawan ayyukanku da farko wannan darasi ne na rayuwa ko mun kaga abu kamar ba zai yiwu ba roki Allah Allah ya yi ababe waɗanda suke in kallonmu na ‘yan adam ne za mu ce wannan ba zai yiwu ba saboda albarka ta addu'a Allah ya yi su yanzu irin kifi ya zo ya haɗa ɗan adam in mu ne sai a jefa da kafani cikin ruwan an gama yau kai kanka in ma Allah ya sa kana cikin hankalinka lokacin da kake cikin cikin kifin saboda rishin cikakken sanin Allah ya zaka ina wannan yaya za a yi Allah ya daita wannan ma zai iya shakkan Allah zai iya ni tsiratar da shi daga nan amma dibi annabin Allah yana ciki yace la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين to su ba su san yanke kamna ba ga abu ya zo mutuwa na mahala wannan darasi ne ga wanda za su samun kansu wani lokaci a cikin sahara sun ɓace hanya mutuwa ruwan mota ma wanda suke sha sun kare sai su zagaye kabari kurum da kansu ire-iren wannan da za su mai da hankali ga Allah da addu'a yana yiwa Allah ya kawo wani yana yiwa a iya gano cewa an bar jin labarinsu a zo neman su bi an yi hal to amma wasu da sun yanke kamna wasu sallah ba bari suke ba abinda mutum zai ta yi sai kuka sai abinda bai da amfani to kamata ya yi mutum wanda yake da imani duk halin da ya shiga ciki ya zama tare da Allah sai ya ga Allah ya kawo mashi warwarewa al'amari ta inda bai tsammani. Sai suka yi shawara tsakaninsu, suka ce, Layun jikun mina sakarati illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi amaliku, sai dai ku roƙi Allah kuna yin tawassuli da kyawawan ayyukanku. Wannan sai ya nuna التوسل wanda yake mujma'un ala jawazihi yin tawassuli wanda malamai suka yi ittifaki akan cewa ya halitta wanda za ka diba wani aiki wanda kai na alkhairi ka roki Allah da shi Allah ya maka dan wannan aiki na alkhairi da kai wannan hadisi ya tabbatar da shi yin tawassuli da sunayen Allah Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha shi ma kaga alqur'ani ya zo da shi dukkan waɗannan yana ɗaya daga cikin tawassulat wanda ya halatta a yi su sunayen Allah aikin da ɗan adam yayi wanda yake mai kyau kuma dan Allah yayi shi ya halitta ya tawassuli da shi akwai tawassuli wanda malamai suka yi sabani a kan shi ne akwai tawassuli da addu'a ta mutumin kirki wanda kake ganin alamar mutumin kirki ne ba ketaccen kaya ba ne ke nuna wannan waliyi ne ba dauɗa ga jiki ba ne ke nuna wannan waliyi ne ba ƙazanta ba ne ke nuna wannan waliyi ne Allah kaɗai ya san waliyi ce amma cikin bayan Allah akwai wanda za ka ganin kusan duk abin da zai aikata kamar na alkhairi ne ko to irin wannan shi ne ya kamata ka nemi addu'a wajen shi to addu'a neman wannan addu'an ya halitta kuma ya tabbata daga hadisai daban-daban an zo an roƙi annabi hatta makaho ya zo ya roƙe shi cewa ya roƙan mai Allah Allah ya maido mashi ganin shi ba shi ne wannan hadisi na makaho ba za ku ga farkon hadisin ya fara ne da addu'a ƙarshen hadisin ya ƙare da addu'a don haka inni atawassalu ilaika bi nabiyika malamai suka ce akwai mahzuf wanda kadarta shi za a yi dole shin ana nufin bi zati nabiyika ko ana nufin bi du'a'i nabiyika me ake nufi sai malamai suka rajjaha cewa bi du'a'i nabiyika ake nufi saboda zamanin Umar radiyallahu anhu ya nemi shayar da ruwa da addu'a ta Abbas inda zatin annabi ne za a yi tawassuli da shi annabi yana nan madina yana cikin kabarin shi Umar radiyallahu anhu zai iya daga hannu ya ce na tawassalu bi zati nabiyik wanda ke cikin kabarin shi to amma addu'a ake tawassuli da ita to wannan sai yasa malamai suka rinka sabani akan za a iya tawassul bizzati ko kuma a'a za a yi tawassul da ɗayan ababen nan guda uku sunayen Allah al-asma'ullahi al-husna ko aiki mai kyau ko kuma addu'a ta mutumin kirki to wannan shine dai dalili ya tabbata gare shi wanda ba za'i tare da shi sauran ababen da za ku ji akwai ijabat a gare su ga komi ya ɗinke ga matsala ta zo wadda ke da wahalar warwarewa ƙala rajulun minhum sai wani mutum daga cikinsu ya ce اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران يا الله إنا دا محيفا بدا بيو سنطوفا شيخان طوففين كبيران wanda suke sun girma Allahumma mun yi magana kan shi asalin shi Allahu ya Allahu ne sai aka shafe wannan yadin sai aka kawo mim ta zamo maimakon wannan yadin don haka ba ka cewa ya Allahumma wa shadda yallahumma yallahumma shadda ne ka haɗa ya tare da mim in ka ga Allahumma ana nufin ya Allahu ne kana liya abawa ne cikin lafazin abawani ina uwa take ciki ubanni ne guda biyu fa kuma mahaifan shi tabbas ba maza bane biyu to me yasa ba za a ce kakane za a ce ba to wannan ana ce mashi at-taglib a wajen bangaren larabci za ka ce al-qamarani kana nufin ashams wal qamar za ka iya cewa umarani kana nufin abubakar da umar to anan za ka iya cewa abawani wasu malamai suka ce saboda daraja ta uba uwa tana gaban uba saboda annabi ya ambata ta su uku kamin ya ambata uba amma uba kuma yana da fadla akan ka kaida kuma akan mahaifiyar ta kama don haka aka rinjayar da shi kamar yadda suka ce. Me yasa wanda ya tashi fara magana wanda yake biyayya ne ga mahaifa cikin ayyuka wanda suke na alkhairi wanda za a ambatawa a nan. Shi ma malamai suka ce don a nuna maka fadla ta biyayya ga mahaifa. Duk wanda zai yi biyayya ga mahaifanci zai kyautata masu to ba zai tsiyasa a duniyar nan ba ba zai lalace ka gaina lalacewa cikin rayuwa ba suka ce wannan aya ta alkur'ani ke nuna haka isa alaihi salam cewa yayi wa barran biwalidati ina mai biyayya ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan ya ambata biyayya shi ga mahaifiyar shi yace Allah bai maida shi mutum wanda yake kangararre wanda yake tsiyatacce ba idan birrul walidai ne tare da sa'ada fi dunya wal akhirah uququl walidaini shaqawa fi dunya wal akhirah biyayya ga mahaifa to mutum zai rayu cikin sa'ida duniya da lahira bujire masu rishin jin maganar su yi masu rishin kunya watsar da su ba tare da taimaka masu ba ba tare da kulawa da su ba to za ka samu rishin dace kuma a duniya da lahira don haka aka gabatar da biyayya ga uwaye a nan kamar yadda malamai suka faɗa ya ce wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala bayan da za a yi in sha nono wanda muke sha na dare al-ghabuq shine nono wanda za a sha da daddare as-sabuh shine wanda za a sha da safe su larabawa suna da suna ga kowane abu dan haka aka ce mashi lisan lisanun arabiyyun mubin da an faɗi abu kawai ka san me ake nufi yanzu ummu ne nono wanda za a sha da daddare sai an ce nonon da ake sha da daddare nono wanda za a sha da asuba sai an ce nono wanda za a sha da asuba kaga ai magana ta yi tsawo amma su da sun ce rabo an san me suke nufi da an ce sabo an san me suke nufi ban shan ban cin abinci na isha'i qablahuma kamin iyayena la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan ban gabatar da ciyar da mata matana ko kuma ‘ya'yana ko kuma shayar da dukiyatawa kamun in ciyar da iyalaina kamin in ciyar da ‘ya'yana kamin in shayar da dabbobina ina farawa da mahaifana ne sai sun ci sun sha sannan waɗannan su biyo musu baya shi ne yake nufi wa kuntu la aqdiqu qablahuma ay ban shayarwa kamun su ban shayar da iyalaina matata da 'ya'yana, wala mala ko kuma dabbobi wanda nake mallaka dan su ma suna ci suna sha fana'a biya talabu shajar neman kiyo neman itace sai yayi mani nisa falam urih alaihima ban zo masu da wuri ba da marece hatta nama har suka yi bacci fa halabtu lahuma gabuqahuma sai na tatso masu nonan da suke sha da isha fa wajadtuhuma na'imain sai na tarda su sun yi bacci fa karihtu an uqidhahuma sai nayi gudun ban so in tada su ba saboda ladabi shi ma wa an agbiqa qablahuma ahlan wala mala kuma naki a ce wani daga cikin mata na zai sha abinda na tatso ko kuma ƴaƴana to balle ma dabbobi falabiftu sai na zauna wal qadah wal qadahu ala yadi abinda na tatso nonon yana ga hannuna akushi na hannuna an tabiru istiqazahuma ina jiran farkawarsu hatta baraka alfajar har lokacin da alfajiri ya keto wasu biya ƙanƙanan yara ya ta rauna indi inda kadadi ya ta rauna inda kadadi yara ƙanƙana suna neman umbasu suna kuka tare da neman umbasu abbaga shi ne ka rinka kuka kana neman a maka wani abu wanda yara ke yin nan don Allah a bani baba don Allah a bani baba ina so in sha irin wannan shi ne ake ambata shi haka ya taba rauna inda kadabi ɗiyan shi suna neman ya ba su su sha fastaiqaba sai suka farka fa shariba gabuqahuma sai suka sha wannan abin sha nasu a nan me yasa za a ƙin ba yara alhali ciyar da yaran nan wajibi ne gare shi shi uba ciyar da mahaifiyar shi gababan shi yake so da yawa wasu suke gabatar da haƙƙi na ‘ya'ya akan haƙƙi na uwaye ta wannan ɓangaren me yasa shi yake ba ‘ya'yan wasu malamai suka ce a wasu malamai suka ce yana yiwa shar'u man qablana ainan annabi ke labarta mamu wasu wanda suka gabace mu yana yiwa shar'u man qablana haka take gare su sannan tambaya wanda ke biyo bayan wannan me yasa zai bari yara suna yi ta wahala su kuma bacci suke yi ba wanda zai iya rabawa ya ba yara abinda zai kwantar musu da hankalinsu ya aje ma mahaifan abinda zai kwantar musu da hankalinsu kuma su kansu mahaifan nashi in suka tashi za su yi farin ciki saboda yara ba su cutu ba sai mu ga cewa da zai yi haka da ya fi kyautatawa saboda ya yaye ma yara bakin cikinsu kuma mahaifa in sun tashi to za su samu abin da suke so su sha haka bai fi ba na a sa yara cikin bala'i cikin wahala to shi ma dai wannan yana yiwa a wancan lokacin abu ne wanda ya kamata a ce yayi haka amma in ka kalli shari'a ta mu sai ta nuna maka cewa a a wannan yaran a ba su a eban masu abin da za su sha an gane to don haka nan ma malamai sun yi magana akan haka sai ce Allahumma in kuntu fa'altu zalika btigha'a wajhik Allah inna aikata haka ina nufin zatinka ina nufin ka nan sai aka ce ibtigha'a wajhik a baya dai mun yi magana ko in zama aiki da balaga kan mu zo wajen abin da aka dangana da Allah mu ce min itlaqil juz'i wa iradatul kull ba a yin haka nan amma in ba haka ba in aka ce fuska to ana yin duka dan haka Allah ke cewa fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka waiwayar da fuskarka wajen masallaci mai alfarma da zaka kalli al-qibla liman zai sallah ya kalli al-qibla ya juyo da zai iya hakan a ce yana da nau'i na wuya wanda zai iya kallon al-qibla da fuskar shi jikin shi yana kallon mamu da ba a ce mashi ya kalli al-qibla kinan ana nufin ya kalli al-qibla shi gaba daya wannan wajen makhluki kenan in aka zo wajen Allah za ka iya cewa ana nufin Allah amma wancan tafasil ka zo da shi dan da ka je wajen tafasil din nan to ka ambata wani abu wanda Allah bai ambata maka shi ba shine ka ce Allah ajza ne yanki yanki ne ka wadan adam yanda yake yanki yanki a'a Allah bai ce maka shi ajza bane bai ce maka ba ajza bane kakka tabbatar da haka kakka kore haka ba ruwanka nan alwajhu ana nufin fuska ta Allah kuma ana nufin zati na Allah Allah yana sifantuwa da sifa ta fuska wanda ya ambata ta a cikin hadisai wanda suke mai yawa mun yi bayani baya dan kai na aikata haka fa farrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra Allah ka yaye mamu bala'i da muke cikin shi na wannan dutse da ya zo rike kofa. Fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu sai ya dan daga dutsen ya dan daga amma ba su iya fitowa daga wannan kogo. Qala al-akhar wa qala al-akhar irin wannan a wajen ta'abiri malaman noma cewa suke in abu ya kai uku to sai ka ce waƙalar sani amma in ka ce waƙalar aha to ba wani na gaba wannan shi ne ta'abiri na alfur'ani Allah yana cewa amma ahaduhuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar idan ba na uku amma kana ga wannan hadisi ya kalafa ma wannan ka'ida ya ce al-akhar sannan kuma ya zamo ya kawo na uku to wannan hasabar riwayat zaka ga wannan kuma ba haka zai ambata ba nabiyun yace allahumma innahu kanat li ibnatu ammin allah ina da wata diyar dan uwan babana ita ce ibnatu ammi babanka yana da kane ko yana da yaya wannan yaya ko kane na babanka yana da ‘ya'ya mata su ne ibnatul ammi larabawa suna kula da aurar da su wani lokaci saboda kusanci saboda ƙara danƙon zumunta kanat ahabban nasu ilayya ba mace wadda nake so nake kamna irinta ita ce ta zamo ta fi soyuwa daga cikin mutane gare ni kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa ina yi mata sanda mafi tsananin so wanda wani zai ma wata to ina ma wannan ya uwan dan uwan ba dan uwan babana fa'arattuha ala nafsiha sai na yi nufinta na in yi aikin banza da ita in yi lalata da ita Allahu alam yana yi wa aure ya gagara saboda larabawa in suka gano cewa mutum yana son wata sai su raba su ba an ce abin da ya faru ga majnuna laila kenan ba an gano yana son ta sai aka raba su sai ya nemi ya yi lalata da ita famtana atmin ni ya ce sai na ta hantakiya famtana at sai ta ki hatta alammat biha sanatun minas sinin sai lokacin da rishi fari talauci na wata shekara daga cikin shekaru ya korota gida ba abinci ba abin da za a ci ba abin da za a samu alammat biha sana bi ma'ana sun samu rishi ba a samu kayan gona ba talauci ya lullube gida faja'at ni fa'ataituha 20 wa 100 dinar wanda suka san dinar a yanzu in suka lissafa sun san wannan kuɗi ne ba 'yan kaɗan ba abinda ke kai zakafa 20 dinar ne ke kai matsayin zaka to ya ba ta dinari Ɗari da ashirin. ka kalli ko zaka ta Nijar tana kai miliyon hudu yanzu da wani abu to buga miliyon hudu hudu so shida abin da ya bata kenan nawa kenan ha? ishirin da hudu ya bata miliyon ya kai ashirin da hudu eh be على أن تخلي بيني وبين نفسها كوي دان تبلي إني أبن لك سودة إتاب fafa'alat sai ta aikata haka kamar ta nuna ta yarda inda yanzu bayan da za ne bismillah hatta idza qadartu alaiha sai da ya samu dama a kanta bi ma'ana yaga alama yarda za ta yi falamma qa'adtu bayna rijlaiha lokacin da na zauna tsakanin kawahunta qalat ittaqillah sai ta ce ji tsoron Allah wala tafuddal khatam illa bi haqqi kakka fasaliki sai da haƙƙin shi dan ita budurwa ce al khatam marfin wannan abin khatam ake ce mashi duk abin da za a sa wani abu sai a rufe yadda wani abu ba zai shiga ciki ba ana ce mashi khatam khatama Allahu ala qulubihim daga irin shi ne mace wadda take bata taba sanin namiji ba budurwa wurin jikinta kamar khatam ne abu ne rifaffe to wannan liki kakka buɗa shi sai da haƙƙin shi fansaraftu anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya sai na juya na kiyin abin da nayi niyyar yi ita kuma ita ce tafi soyuwa daga cikin mutane zuwa gare ni me yasa yake maimaita wannan abu saboda in ya zama na kana san mace kuma ka gurance ta a wani lokaci to abinda zai iya kauda ka daga gare ta ba abu ne wanda yake dan kaɗan ba me yasa Yusuf ya alaihi salam ya samu makana wanda ya samu wanda ta neme shi din mace ce ba mace adi ba kuma ya ketare inda wata ce wadda take daman ba ta dame shi ba yana tsantsaninta ba ta birge shi kamar bai yi komi ba ne to amma ya zama da tsananin san da yake mata kuma kuma ya aikata haka shi ne yake nuna ƙarfin abin da ya tashi da shi فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها يبر متى وانا مليوي تتاشي دسو اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ألا إن دنكين أيك تهكا فافرج عنا ما نحن فيه ألا كياي مم أبن دمك يتكيشي فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها تابسة أما باسك يفتوى mutum ya tsira daga sha'ani na mace abu ne wanda yake mai girma Al-Hassan al-Basari babban malamin nan wanda ya fi kowa gudun duniya wanda ke wa'azi wanda zai shiga zuciyarka kai tsaye ya ce ka gani nan za a iya amince mana akan baitul mal dukiya ta al'umma gaba ɗaya ya ce in fita daga cikin wannan amana da aka bani ba tare da na taɓa wani abu daga cikinta kuma ina da tabbas zan iya haka ya ce amma wallahi ban da tabbas ga baiwa kuma mummuna ya zamo mun zanna wuri daidaita baiwa kuma mummuna don haka la ya amanan na alal nisa'i akun aka mafin nisa'i alal rijali aminu mata ba su da amana kun ji labarin wannan wanda mutunan da kwaso shi aka ce in an kawo shi za a mai haddi zai yi kamun a kawo ya mutu amma kuma yi zina sai kai mamaki ta kaka nema to don haka sha'aninsu yana da ƙarfi don haka wanda ya ƙetare su zai iya samun wannan matsayi na karɓawa addu'a wa ƙala thalith Allahumma in nista ajarto ujara ya Allah ni na ɗauki wasu jinga na su mana aiki wa a'taituhum ajrahum na ba su kowa ladashi ghayra rajulin wahidin sai mutum guda taraka alladhi lahu wa dhahaba ya bar ladashi ta aiki kudin shi na aiki ya bar su yayi fushi ya tafiya ta fatammartu ajrahu sai na rinka juya mashi da wannan kudin nashi hatta kasurat minhu al-amwal har dukiyar shi ta haɓaɓɓaka faja'ani ba'da hin bayan zamani mai tsawo sai ya zo mani fa kana ya abdallah ya bawan Allah addi ilayya ajri ba ni ladata ta aikin da na maka wasu shekaru ko wani lokaci daban fa qultu kullu ma tarahu min ajrik duk abin da kake ganin nan wannan kudin naka ne wanda ka bari kullu ma tara min ajrik duk abin da kake ganin nan naka ne min al-ibli wal baqari wal ghanami wal raqiqi daga al-ibil shine rakumma wal baqari da shanu walghanami da awaki da tumaki warraqiqi da bayi da kake gani ya nuna mashi kwari wanda hagganin shi ya kare raƙuma ne nan wajen hagganin shi ya kare shanu ne ga tumaki ga awaki ga bayi ba iyaka fa ya abdallah atastahzi'u bi zolaya ta kake fakultu la astahzi'u bika ba zolaya ka nake ba fa akhadahu kullahu fastaqahu wa lam yatruk minhu shay'a ya kore dukkan abin da ya gani din nan bai bar mashi komai ba subhanallah ka san gwada mashi cewa kudin shi ne abu ne mai sauki ni ban da dama in ce da a ce ɗa ne bai kamata ya kwashe dukiyar nan ya tafi da ita ba don yana yiwuwa ba abin da ya saura cikin dukiyar shi ne gidan sai wannan abu da ya rena mashi yayyu ya kare sai dukiyar shi da ya aje mashi ya kiyaye mashi wannan amana kamata bai kamata a ce ya kwashe dukkan ya tafi da ita ba to gaskiya ni gani nake juriyar shi akan kwashe dukiyar nan a tafi da ita ya fi akan gaya mashi ma da yayi don wajen gaya mashi yana yiwa yana tsammanin zai tausaya mashi ya ibi abin da ya iba ya bar mashi abin da ya bar mashi wannan ka iya sa shi cikin tsammani amma ya kwashe ba tare da ya bar mashi komi ba kuma yana kallon shi in mu ne wallahi sai ka koma ka ce wasa ce nake maka ato tun da dai bai da imani irin wannan sai ka ce ai wasa ce kake mashi to amma ka ga yin shiru ya kyale shi ya tafi da abin da yake so ya tafi da shi bai bar mashi komai ba yace Allahumma in kuntu fa'altu zalika fa tigaa wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi ya ce in dan kai na yi wannan Allah ka yaye mamu abin da muke cikin shi fanfara ta fi sahara fakaraju yamshun sai dutsen ya faɗi suka fito suna tafiya abinda za mu kallo a nan shi ne ayyukan da waɗannan suka aikata kaga guda ya yi istillali da biyayya ga mahaifa ita ke kawo mafita a rayuwa guda ya yi istidlali da kamewa ita ke sa mutum ya zauna lafiya a duniyar shi da kuma lahirar shi al'imam al-kurtubi ya ce ba za ka ga mutum wanda yake da sha'ani ana faɗan shi ba sai ya kauce ma sha'anin mata sannan amana mai da haƙƙi ga masu shi shi ma ɗaya ne daga cikin ababen da ke sa ka zauna lafiya da mutane kuma ka samu ƙamna ta Allah na in ma ka roƙi Allah Allah ya karɓa wannan dai hadithi ne wanda yake mai tsawo abinda yasa al-Imam nawawi ya zo da shi dan ya nuna maku abinda dukkan su suke maimaitawa Allahumma in kuntu fa'altu dhalika btigha'a wajhik kana iya aikata irin abin da yafi wannan amma ba dan Allah kai ba to dan haka kamar kai aikin banza ne babin da muke ciki dai babi ne na ikhlasi abinda al'imamun nawawi yake son ya tabbatar da shi kenan lokacin da suke cewa in na yi wannan abin dan kai Allah ka yi abu kaza akwai ababe da yawa an yi su wanda ya yi sun fi wannan wasu amma ya yi ba dan Allah aka yi su ba don haka mutum ba zai samu ladan abin da ya aikata ba ina ga lokaci ya kawo ko ya matso ko ya kare ya wuce don haka dole ta sa wannan hadithi akwai ababe wanda suke na hafa'iq lugawiyya wanda in an bibiye su da kwata-kwata to ba za mu iya kare shi a yau ba sannan akwai hukunce-hukunce wanda malamai ke faɗa masu yawa a dai haka ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama na altaƙi na sauji'ullah hadinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a karba in ba a sani ba sai a ba da lokaci tafabbal bismillah نعم ƙa'ida da aka faɗa shi ya fara ɗaga hannu ko wani ya riga shi ha? ina zuwa insha Allah bismillah wanda ya mai da duke shi duka mutum ne wai ya tsinci kuɗi masu yawa wai in ka ɗauki tsinci kuɗi masu yawa ka zo ka maida ma mai shi za ka yi jiran mai shi ɗin ya baka wani abu wallahi al'insaniya tausayi yana nuna haka kula da mutum ya danna kwaɗan shi ya maido maka ina nuna haka duk abin da ka sani na ɗabi'a ta ɗan adam Allah ya ce wa tuhibbunal mala hubban jamman kuna son dukiya so irin na bala'i din nan eh mana to ɗan adam duk ta kowane yana son kuɗi yana yiwa wannan kuɗin da zai rike su za su canza mai rayuwa kamar yadda in zamani ke faɗa amma ka kalli amana tashi shi ka kalli haƙuri nashi da bala'in da yake ciki ka kalli yanda ya maido maka wannan dukiya yana bukata da ita wannan a gaskiya in ka ga mutum bai ɗauki wani abu ba ya ba wanda ya yi wannan abin gaskiya irin wannan mutum zuciya shi sai a hankali don haka shi don ya yi tunanin ya bashi abu ne wanda ake tunanin duk mutumin kirki ya aikata haka kuma nuna haka din nan ai ina so kamar yadda ka san zaka iya ka ga wani abu ka nuna kana so ko da ma baka mai haka nan din ba zaka yana da kuɗi ka rinka tunanin ina ma ya bani wannan duka jaiz ne ta don haka shi dai abinda ba za ka yi ba shi ne ka ce ba za ka maida ba sai ya ba ka a adan Allah ka yi kuma wallahi ba za ka mutu ba yi rubama sai ka mallaki abin da ya fi wannan abu annabi cewa yi man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan min duk wanda ya bar abu dan Allah sai Allah ya musanya mai abin da ya fi shi ya zama da ka cin haram ka bar haram dan Allah shi kuma bai kula da halinka ba to wata rana sai kai mamakin abin da Allah zai turo maka na alkhairi dan haka ya hakuri in akwai zuciya ta imani ya baka ba laifi amma kai tunanin ya kamata a ce yanzu kuɗin nan da na samu nashi alal aqalla ya bani kaza wannan duka tunane ne dan adam kuma shi in yana da kirki ya kamata yayi haka wannan in kai wannan tunanin ya kamata amma kar ka sa mashi kuɗi saboda cintuwa ita annabi umarni yayi na ka sanar da ita shekara guda idan ba kuɗin ka bane dole kai sanarwa ba wai maganan ka ji ana cigiya ba ka maido wajibinka ne ka yi sanarwa don mai su ya zo ya karba idan in ka sare ne baka wannan sare da ka yi ba matsala ba ne amma ka shartanta mashi sai ya baka wani abu wannan shi ne matsala akwai wanda za su cinta waya ko su cinci abu kaza sai ce sai ka ba su kaza to wannan haramun ne bai halitta mutum ya yi haka wanda suka fi kowa lalacewa kuma wanda za su tsinci waya daga nan su kashe ta. Waya wannan mai wayan da a ce za ka ce mashi ba ni kudin wayan wallahi shire yake wasu ya baka wannan kudin waya saboda sirrori da wannan waya take dauke da su wasu nimero da take dauke da su wasu kasuwanci da aka daura ta wannan waya ababe da yawa yanzu waya tana kusan ta zamo kamar zuciyar dan adam ne tana kunshe da ababen da baka tsammani to amma ka zo ka tsinta ka ce ba za ka bada ba ka kashe ka samu tunanin cikin halin kakanika yi ka samu shi bakin ciki yanda annabi ya ce duk wanda ya yaye ma wani bakin ciki daga cikin bakin ciki na rayuwa to Allah zai yayi mashi bakin ciki daga cikin bakin ciki na tashin alkiyama to ina ga kuma akasin haka duk wanda ya tura da wani bakin ciki daga cikin bakin ciki na rayuwa to Allah zai ya tura mashi bakin ciki na ranar tashin alkiyama dan haka mutane su yi hankali da daukar kayan mutane in ka bashi nan duniya yana yiwa ya dan baka wani abu balle ma wata waya kana gani kai ka san me wannan waya yana da wani abu wannan ba ma sai kashi ya bashi ba da baka wani abu ba Allah zai baka yi ya sa ya baka wani abu wanda ya yi ko zuwa kai banzatar da wayar wajen saida ta da a'a bai wuce abin da zai baka to ka gani in ba kai hakan ba ka kashe ka je ka saida ta tsiyace wanda kuɗin da ka saida ta da shi ya ce ta da kuɗi da yawa amma waɗanda za su saita gare ka za su saita ne a banzace kudin ko sati guda ba kai karatunsu kuma mala'iku suna nan sun rubuta an kiyaye da ranar da ka yi abin da lokacin da wurin da ka ɗauki wayar ka kashe ta mala'iku duka sun rubuta in aka zo ranar tashin alkiyama abin bakin ciki ina ma a ce a lokacin irin zama ne na duniya wanda za ka yi buga-buga kamar yadda suke cewa ka haɗu